بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komi da ya ba mu dawowa domin ci gaba da darussan da muke yi kafin shigowa watan ramadan wanda galibi idan watan shawwal ya shigo akan samu jinkirin dawowa duba ga cewa mutane sukan yi kokarin yin kwanakan nan shidda na watan shawwal a yau insha Allah mun dawo domin ci gaba da darasi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sa mu faɗi gaskiya cikin duk abin da za mu faɗa ya tsare harshenmu daga tuntube ko zalla ya sa ayyukan da muke yi don shi ne don neman kusancinsa da yardarsa ya nisantar da zukatanmu daga barin riya ya cire rabon wani cikin aikin da muke yi don shi ya Allah. Shafi na 112. A yau muna sha shidda ga watan Shawwal. Alhamis ko? Hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 445 wanda ya daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya yau majalisi ne na kitabu tauhid inda muke karanta littafin nan na sharhin kitabu tauhid alkaulus sadid في مقاصد التوحيد نعبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ولف ببن مالمي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى زام تاشي بابنا همسن دترى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر باب ما جاء في منكر القدر babi na abin da ya zo na kakkausan wa'idi da tanadin azaba ga masu inkarin ƙaddar abin da ake nihi da alƙadar shine qada'ullahi wa qadarihi wanda istilahin malaman aqida shine ma sabaqa bihi al-ilm abinda ilimin Allah ya riga ya gabace sa wajara bihi al-qalam kuma al-qalami ya zartar da shi mimma huwa ka'inun ila al-abad daga cikin abinda zai wakana zuwa har abada wannan shine kaddara kuma shi Allah maɗaukakin sarki ƙaddara maƙadiran khala'iq ya ƙaddara duk abin da zai faru ga halittu gaba ɗaya wa ma ya kunu min al'ashiya ya ƙaddara duk wani abin da zai kasance daga cikin al'amurra gaba ɗaya ƙabla an ya kuna fil azal tun kafin abin ya kasance tun azal Allah ya rubuta ka ina fata an gani wannan shi ne ƙaddara abinda ilimin Allah ya riga ya gabata a kansa Allah ya rubuce sa daga cikin ababen da za su kasance har abada dan ilimin Allah ya kewaye komai da komai ahata bi kulli shay'in ilma gane ko Allah ya san abin da zai kasance da wanda ya kasance da wanda ma ba zai kasance ba kuma shi ɗin wanda ba zai kasance ba da zai kasance Allah ya sanya zai kasance subhanahu wa ta'ala ina fata an gani kaga wannan alaƙa wannan babin da kitabut tauhid alaƙa ce ta fili da fili ina fata mun gani wanda shi imani da ƙaddara wajibi ne ba yadda za a yi tauhidin bawa ya cika sai ya imani da kaddara kuma kaddara ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida inkarin kaddara kafirci ne mai fitar da ma'abuci shi daga barin musulunci ko da ko yana sallah yana azumi yana zakka yana yin dukkan ayyukan musulunci idan ya musa kaddara ya yi ridda ya kafarta saboda inkarin kaddara yana kore asalin tauhidi ne ina fatan mun gane yana kore asalin tauhidi ba wanda zai yi musan kaddara ubangiji sai wanda bai imani da Allah don haka yin imani da kaddara wajibi ne to yaushe aka fara samun mutane da suka fara musu da inkari na kaddara wannan bid'a ta ƙudiri shine inkarin ƙaddara ta samu ƙullowa ne bayan shuɗewa khalifofi zaɓaɓɓu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ta riske wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka zo suka rayu na ƙarshe-ƙarshen sahabban annabi kama ibn umar abdullahi ɗan umar da ubada bin samit da ubayi bin ka'ab waɗannan mutanen sun rayu da wanda suka ƙirƙiri wannan bid'a wanda ya fari ƙirƙirar wannan bid'a har ta yaɗu a cikin al'umma shine ma'abad al-juhani shine farkon wanda ya fara ƙirƙirar wannan bid'a ya bayyana ta daga baya ta yadu a cikin al'ummar musulmi na musu da inkarin kaddara to masu inkarin kaddara suna musanta kashi biyu ne na farko alghulatu minhum wanda suka zurfafa daga cikinsu wanda suka zurfafa su ne wanda suke inkarin kaddara da martabobinta guda hudu gaba daya suna musu da inkari na ilimin Allah game da al'amurra, cewa Allah ba zai san abu zai faru ba sai in bayan ya faru. Ina fata mun gani, kaga suna musan ilimin Allah da gabata ilimin Allah. Imana a wurinsu, duk abin da zai faru sai in ya faru ne Allah ya san faruwarsa, kafin ya faru Allah bai sai zai faru. Kaga musu ne na ilimin Allah. wanda kaga musan ilimin Allah zai lizimta ma mai yin haka inkarin sauran martabobi na kaddara guda hudu wanda za mu zo mu gansu insha Allah ta'ala to waɗannan kafirai ne tsantsa kafirai arnai din mai inkarin musu game da ilimin Allah gabatacce game da dukkan komai kafiri ne ilimin Allah ya gabaci komai ba wani abu wanda zai zo ya faru sai dai ya faru ne kalkashin sanin Allah gabatacce akan abin kuma Allah shi ya kaddara faruwan abin da mashi'a sai ya so inda bai so ba wannan abin ba zai faru ina fata mun gani sai bangare na biyu wanda su ne galibin al-mu'tazila wanda su sun yarda da ilimin Allah maɗaukakin sarki sannan sun yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki ya rubuce komai da komai sai dai suna musu game da aikin bayu da mashi'a ta bayu ina fata mun gani to waɗannan galibin magabata sun badda'ar da su sun ce batattu ne 'yan bid'a ne an samu saɓani akan kafarta su amma galibin malamai suna ganin cewa ba kafare ba ne ba amma batattu ne 'yan bid'a ne sau da aikin bayu na daga cikin abin da Allah ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan mashi'a ta bayu tana ƙalƙashin mashi'ar Allah in Allah bai so ba ba za ka yi abin da kake so ba wa ma sha'una illa an yasha Allah ina fata mun gani to inkarin kaddara da musan ilimin Allah kafirci ne amma waɗannan na baya-bayan ko kaso na bin malamai ba su kafarta sai dai su sa cikin gungun 'yan bida da batattu Allah ke shi mai kare قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم عبد الله بن عمر يتشي والذي نفس ابن, نفس ابن عمر بيده والذي نفس ابن عمر بيده na rantse da wanda ran dan Umar yake hannunsa shine Allah madaukakin sarki law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaba da a ce ɗayan su ya mallaki kwatan kwacin dutsen Uhud a matsayin zinariya thumma anfaqahu fi sabilillah sannan ya ciyar da wannan dutsen kwatan kwacin zinariya fi sabilillah dan neman yardar Allah ma qabilahu Allah minhu Allah ba zai karba masa ya ba saladan wannan aikin da ya bana sadaka hatta yu'mina bil qadar har ya imani da kaddara ga imani da kaddara shi zai sa a karba aikin wanda bai imani da kaddara ba ba za a karba aikin sa ba bi ma'ana kafiri ne kafiri shine wanda ba a karba ma ayyukansa ina fata mun gane wannan kissa asalin faruwar ta shine wasu daga cikin tabi'ai suka haɗu da abdullahi ɗan umar suka ce fa akwai wasu mutane wanda suke musu suke inkarin ƙaddara sai abdullahi ɗan umar ya ce musu musulmi ne masu fuskanta alƙibla suna yin sallah suka ce e musulmi ne a wata riwayan ma malamai ne masanan ilimi sai abdullahi dan umar ya ce in ka gansu ka ce musu abdullahi dan umar ya barranta da su su ma sun barranta da shi ba shi ba su ba su ba shi bi ma'ana arna ne kaga kasancewa suna sallah bai hana abdullahi dan umar ya hukunci a kansu kasancewa suna karɓar sunan musulmi kasancewa malamai ne masana abdullahi ɗan umar bai ƙiye hukunci a kansu ba duba ga cewa sun saba ma manhajin addini sun saba ma rukuni daga cikin rukunan imani shine imani da ƙadda sai ce a ce ba shi ba su ya barranta daga barsu su ma sun barranta daga barshi wannan shine kuma gaskiyan magana wannan shine manhaji na daidai manhaji da ya dace da gaskiya manhaji da yake yakar a samu haɗin kai tsakanin gurɓatattun mutane da wanda suke da'awar suke kan daidai ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba daidai bane ba daidai bane ba a samu wasu su haɗe kai da wasu suna da a wasu suna alhalin wanda suka haɗe kai da kansu mutanen banza ne kuma a haɗe a yi shiru a kyale saboda wasu masalai da ake samu na duniya wannan cin amana addini ne da kuma cin amana al'umma annabi Muhammad da aka ki bayyana musu gaskiya ina fata mun gani kaga ibn umar bai ce ba kai saboda kaga suna musulmi suna sallah suna a sai ce ka ce dan umar ya barranta daga barus ba shi ba su ba su ba shi ina fata mun gani amma yau kadiba abin da ke faruwa a cikin malamai fa a kasashen Najeriya har da kasan mu Niger kaga an yi haɗin gwiwa da maja tsakankanin ahlus sunna da 'yan bid'a wadda wannan majar takan jawo musu wata babbar illa a karan kawunansu takan jawo babbar illa a cikin tafiyar da'awa a kawunansu kaga sun yaudari kansu sun zalunci kansu akan tafiyar da'awa hakan zai hana su su bayyana gaskiya akan wanda suka haɗa kai da su koda sun san abin da suke kai ɓanna ne abin da mashi ake haifawa kenan yau za ka ga wata ɓanna ta ɓarko wani jigo daga cikin shiga-shigan 'yan bid'a ya binciko wata matsala ta ɓanna wadda takan iya bayuwa zuwa ga kafirci ko shirka amma sai kaga wasu malamai sun yi shuru sun kyale tasirin masha kenan haɗin kai tsakanin gaskiya da ƙarya ba zai iya tashi ya mishi martani ba sau da akwai haɗin gwiwa balma za ka ga suna ƙoƙarin hana wasu su ce rikabi a hankali eh muna son mu haɗa kai ne a tafi sannu sannu wani irin a tafi sannu sannu game da mutanen da suke son su rusa hanyar da'awa wannan munafici ne wallahi yaudara ne masha ba wani abin da za ta jawo mana sai sharri wallahi shi ya samu guri ta haka nan Nijar kadiba tun da aka yi sabo hukuman nan sai aka samu wani haɗin kai tsakankanin malamai da sunan ceton ƙasa ahalus sunna 'yan bid'a gurɓatattu sun haɗe suna wa'azi tare suna haɗuwa tare ana faraha ana hutanni ana rungumar juna da sunan ceton ƙasa wallahi yaudara ce munafici manhajin mu na ahlus sunna manhaji ne bayyananne da ya wajabta mana yin da'a da biyayya akan hukuma da jin daɗin mu da rashin jin daɗin sun kyautata mana ko sun yaudare mu manhajin ahlus sunna yace a musu da'a a musu biyayya ba ma buƙatar cin hanci ga wani jagora don mu masa biyayya ba ma buƙatar sai mun haɗe da gurɓatattu don mu ba ƙasa taimako manhaji bayyane ki jikabi matukar ba a fore ka da sabon Allah ko ba haka ba ka jikabi ko da an da ki gadon bayanka ko an ci dukiyarka ka yi ɗa'a ka yi biyayya idan hukuma suka ci haƙƙinku suka warci abin da ke hannunku suka zalimce ku ku yi haƙuri in ji annabi sai kun tarda ni a can alhaut shi ne manhajin halittun amma yau kayan kumiya a ce wai ƙungiyoyi masu da'awa da intisabi zuwa ga ahlus sunna su haɗe da ƙungiyar observatoire religieux wai ta tsara musu wa'azi don ceton ƙasa wannan ba kayan kumiya ba ne ba waye bai san su waye jagororin wannan ƙungiyar ba waye bai san irin illar da suka kama al'umma ba a cikin tafiya ahlus sunna a nan garin agaras da sun yi yanzu ma suna yi gobe ma suna akan haka kuma da su za ku haɗa gwiwa wai ku zo ku yi wa'azin ceton ƙasa wallahi yaudara ce yaudara ce ha'inci ne kahin azumi kowa ya sani an yi wa'azi arlit ƙalƙashin ceton ƙasa ƙalƙashin ƙungiya a nasi da kuma observator religi aka tsara wannan ƙungiya daga cikin wanda suka sharaka don su je a yi wannan wa'azin akwai alkitabu was sunna akwai ahlus sunnati wal jama'a akwai ihya'us sunna wasun daga cikin su mun kira su muka nuna musu illar abin kun san suwa suka tsara wa'azi a'a gashi gashi gashi ga program kin muka tura musu suka gani suka ce eh wallahi mun gode da tunatarwa dan haka ba za mu shi sun yi musu sun yi inkari kuma ba ni zaton sun yi hakan kuma ina kyautata musu zato ne na kira su watakila ba su sani ba kuma sun karɓa suka yarda suka fasa zuwa don kuma haka nake zaton za su yi to amma da saura da kuke biye da su dami ba ku bayyana musu gaskiya da kuke tare da su dami ba ku bayyana musu haƙiƙa shin wai hakan ya dace shin hakan ya kamata da haka sai min kiyaye yaushe za a haɗe tsakankanin ɗan tijjaniya da mai da'awar salafiya mai da'awar tauhidi tsantsa da mai da'awar cewa komi Allah ne mai da'awar abi manhajin manzan Allah da mai ganin cewa sai ka bi ta ƙasan shehu ka tsira yaushe za su haɗuwa ba su taɓa haɗuwa ba in kaga sun haɗu to wuta da ruwa sun haɗu yana kaga munafici ne yaushe za a haɗuwa da 'yan shi'a da 'yan tijjaniya da masu da'awar kaza da kaza wai don a tafiyar da tafiya a rage saɓani wallahi yanzu aka kulla inda saɓani ne wannan haɗuwa ƙarya ce kamar yadda ɗan gumi yana keke kuna jin shi kwanakin nan ba ya ji ya samu makari sun yi zaman tattaunawa zaman sasanci aka sashe kalmomi nasiha ya za a samu haɗin kai da haɗin gwiwa tsakankanin ƙungiyoyi tijjaniya da su wai 'yan izala mu da ma izala kaɗai suka tsaya a kanta don mun san ba manhaji ba ne na gaske amma sun si da cewa su ne ahalus sunna wanda ƙarya ce suke ahalus sunna zai haɗa kai da ɗan tijjaniya don haka Allah ke yi makawa wallahi manhaji na gaskiya sai an daki sai an yi da gaske yadda annabi ya ba da labari cewa ƙarshen zamani haka al'umma za su kasancewa wanda ke akan gaskiya kamar ya damƙi garushin wuta ne to haka ya kamata kashi Allah ke shi mutane Abdullahi ɗan Umar ya ce da za su ciyar da dutsen Uhud a matsayin zinariya kuma fi sabilillah Allah ba zai karɓa musu wannan abin da za su yi ba sai sun yi imani da kaddara ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم sannan ya kafa hujja da faɗa annabi tsira da mace Allah sabbata a gare shi yace al-imanu abinda ake ce ma imani an tu'mina billah kai imani da Allah madaukakin sarki wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kai imani da kaddara alkhairin kaddara da sharri wannan shine rukunin imani dole kai imani da kaddara alkhairi ko sharri rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kaga kenan abu biyu dole sai an tsaya kansu na farko gargadi da tahziri da tsoratarwa akan yan bid'a da duk wasu masu illa da za ta iya kawo wata fitina a cikin addini da tafiyan manhaji na ahlus sunna a fadakar a gargadar a yi raddi akan masu so su kawo shubha da masu so su kawo banna bisa kan tafarki madaidaici ina fata mun gane dan al'umma annabi sai nisance su sannan abu na biyu bai hana su din kuma daga baya a dinga shan hankalin su ana musu nasiha wataƙila ko Allah ya musu gamdakatar su daina abin da suke na batanci su kin masu kokarin su hade da mutanen basa ina fata mun gane wallahi da na ga wannan haɗin gambiza nayi al'ajabi nayi mamaki so da wata rana an taɓa kiran mu gubernura wanda kiran ya zo ne daga ministar na addinai wanda wani mai addinai addini guda ne inna dina inda Allahi al'islam amma da wannan sunan ya zo ya kira duk wata ƙungiya da take da alaƙa da addini idan ku aka ce addini a wurinsu kiristoci ma addini ne da haka da muka je wurin taron ƙungiyoyin da suka halarci wannan wurin alal aƙalla sun kai ƙungiya goma lokacin ina jagorantar ƙungi ihya sunna wanda ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yafi mini irin kurakuran da ya gabata na yin haka sannan akwai wanda ke jagorancin ƙungiyar ahalus sunnati wal jama'a sannan akwai wanda ke jagoranta ƙungiyar alkitabu was sunna wannan ƙungiyoyi masu intima'i zuwa ga ahalus sunna kenan akwai kulub dijan akwai yan ƙadiriya da shugabansu akwai yan tijjaniya akwai kiristoci kala guda biyun duka sun zo kai hadda yan galgajiya a ranar ban taba sanin gargajiya ba kungiya ce da take da shugaba siyarar nan aka kira ko da daga cikinmu ya tashi ya gabatar da kanshi da sunan kungiyar shi da matrikilkin da ya ba su dama su yi ayyukan kungiyancinsu ko kungiyarsu aka kai ga wani wace kungiya ce sai ce galgajiya kuma ni ne shugabanta wallahi nan yake a garas kowa san shi yana tafsiri azumi yana tara dandazon mutane yan mata da samari a yi ta hayaniya rabi wa'azi rabi kuma soyayya ni ne shugaban galgajiya kuma kungiya ta galgajiya ce aka rubuta wallahi to abun ban mamakin a ciki shi ne bayan an yi da wannan zagayen ana cikin aikin ɗaya daga cikin jagoron observatoire sai ce ina 'yan bori aka ce ba su zobe ce ya kamata su zo su ma addini ne mai zaman kanshi to yanzu da wagga ƙungiya ce za ku haɗa kai ku shi kuwa zai arlet don ce don ƙasa wannan ba sakarci ba ne ba wannan ba cin al'umma amana al'umma annabi muhammad ba ne ba a ganka tare da su yau mai kuke so ku karantar da mabiyanku kenan mai kuke so ku koya musu wallahi haka yace ina yan bori su ma addini mai zaman kanshi ya kamata a ce sun zo sun rubuta kansu sannan abun mamaki na biyu sai aka dinga tambaya tsakankanin ƙungiyoyin wace ƙungiya ke da alaƙa da wata ƙungiya wurin aiki tare aka fara tambayar 'yan club dijon tare da su kuke suka ce a mu kaɗai ne muna cin gashin kan ba mu tare da kowa aka tambayar na ce mu ma mu kaɗai ne ba mu tare da kowa abun mamaki da aka kai ga ahalus sunna wal jama'a aka ce jagoransu kai kuna da haɗin kai da wata ƙungiya da kuke aiki tare sai ce eh muna aiki ne da observatoire religieux billahi da zai haka ya gai inda mata kama za a bayyana wane ne don mutane su farga su kiyaye ya ce tare da observator muke aiki wannan kungiyar dai da take neman a kafa 'yan bori a matsayin addini wannan kungiyar da take kokarin yaƙa ahadu sunna tun a da yanzu da gobe ma tare suke aiki in tare suke aiki ko kaga dukansu guda ne shi yasa sunansu ba zai tsiratar da su ba wallahi ba zai musu amfanin komi ba mutu kasana aiki tare da su wanda ke nuna wallahi ka taimaka musu ma don su yi aikin da'awa kamar da suke faɗa ka taimaka ma banza hakan bai dace ba wallahi wani ya tashi daga cikin 'yan kadiriya ne ko intijaniya ne shi ma tare da wasu kuke aiki don haɗin gwiwa sai ce tare da 'yan izala na dibi jama'a na ce kai wai wani irin zama ne ake wannan wani wasan kwaikwayo ne muke yi a mafarki ne ko waka ne muke yi wannan ya zara ne kadiriya suke tare su ko tijaniya wurin aiki tare kuma wani irin aiki ne suke hai al'umma annabi mu ji tsoron Allah wallahi addinin ga ba wasa bane manhaji ba wasa bane ku ga mutane gaskiya ku bi gaskiya in taimakon Allah kuke so ku bi gaskiya Allah zai taimake ku shi yasa babu inda za a zo a yi maja sannan tafiya ta yake wallahi babu ita munafici yaudara ha'inci ci da sunan addini Allah da yake shi قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب ماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني حديث daga Ubada ibn Samit Ibada dan Samit qala libnihi yace da ɗansa ya bunai ya kai ɗana innaka lan tajida ta'mal iman ba za ka taɓa jin ɗanɗanon imani ba hatta ta'lama ma asabaka lam yakun li yukhti'ak har lokacin da kasancewa abin da ya same ka fa abin da Allah ya kaddara zai same ka to ba zai kuskure maka wa ma akhta'ak har sai ka san da cewa abin da Allah ya kaddara ba zai same ka ba lam yakun li yusibak to dama ba zai taba samu ka kaga imani da kaddara kenan ba za ka shi ɗanɗano na imani ba har sai ya kasance haka halinka yake ka sani ka yarda cewa duk abin da Allah ya kaddara zai same ka to ba zai kuskure maka ba sai ya same ka haka Allah ya kaddara kuma zai zo ya faru kamar yadda Allah ya kaddara shi duk ko abin da kaga ya kuskure maka bai same ka ba to haka Allah ya kaddara ba zai same ka ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da mace Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam ku sani cewa lalle farkon abin da Allah ya halitta shine al-qalam al-qalam ina fata mun gani malamai suka ce ana nihin farko daga cikin halittun da idan ku za su iya gani tsakankanin kasai da sammai da abin da ke cikinsu to farkon abin da Allah ya halitta daga cikin irin waɗannan ababen da idan kusa iya gani shine alƙalami sau da akwai dalilan da ke nuna cewa al'arshi da ruwa sun gabaci alƙalami kana Allah walam yakun shay'an qabla walam yakun shay'un qabla Allah ya kasance wani abu bai kasance tare da shi Allah ya kasance yana nan babu komai tare da shi wa kana arshuhu alal ma sai kasance al'arshin shi yana kan ruwa Allah ya tsara duk ababen da za su faru na kaddara kafin ya halicce halittu da shekara dubu hamsin kuma wannan lokacin al'arshin shi yana kan ruwa kaga shi ke nuna halitta al'arshi da ruwa suna gabanin alƙalami ubada ya ce maɗansa ka sani farkon abin da Allah ya halitta shi ne alƙalami faƙala la huktub sai Allah ya ce ma alƙalami rubuta faƙala rabbi alƙalami ya ce ya ubangiji wa ma za aktub mai zan rubuta ƙalaktub maƙadira kulli shay'in rubuta ƙaddara dukkan komai hatta ta koma sa'a ya zuwa tashin alƙiyam duk abin da zai faru rubuta shi gaba ɗaya ya bunai ya ce da ɗansa ya ɗana sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƙul na ji ma'aiki tsira da mace Allah sabbata a garshe na cewa man mata ala ghairi hadha falaysa minni duk wanda ya kuskura ya mutu akan wani abu wanda ba wannan ba to baya tare da baya tare da manzon Allah tsira da mun Allah sabata karshe kaga wannan hadisin zamu gani cewa lalle imani da kaddara wajibi ne sannan yana koya mana yadda uba ya kamata ya reni ɗansa akan kyakkyawa akida ya bunai ya kai ɗan ɗana sai sanar da shi tauhidi da aqida dan abin ya tabbata ya zauna a cikin zuciyarsa wa fi riwaya li ahmad a cikin riwaya ta imam ahmad inna awwala ma kharaqa Allah ta'ala alqalam ku sani lalle farkon abin da Allah madaukin sarki ya halitta shine alqalam alqalam fa qala lahu uktub sai Allah ya ce da shi rubuta فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة سيغدانا أتكين wannan lokacin بما هو كائن إلى يوم القيامة da abin da zai kasance zuwa tashin alkiyama Allah ya ce alkalami ya rubuta ya rubuta abin da zai faru zuwa tashin alkiyama wa fi riwayatin ibn wahab a cikin riwaya ta ibn wahab qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa gare shi yace faman lam yu'min bil qadar duk wanda bai imani da kaddara ba khairihi wa sharrihi ahraqahu Allah bin nar alkhairin kaddara da sharrin sa to Allah zai kone sa da wuta wa fil musnad hadisi yazo a cikin musnad na Imam Ahmad wa sunan wa sunani da cikin sunan عن ابن الديلمي قال دقى ابن الديلمي يتي أتيت أبي, أبي بن كعب نزور أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر سيتم أبي بن كعب شي ابن الديلمي يزور أبي بن كعب سيتم أبي أتكين زوجي أتافا أكوي وانا أبو game abin da shafi kaddara bana ina da wata shubuha da take so samun a cikin zuciya game da abin da ya shafi kaddara fa haddithni bi shay'in la'alla Allah yuzhibuhu min qalbi bani labari game da wani abu ko bani labarin wani abu wanda sanadiyar shi Allah zai tafiyar da wanga abin da nake ji na cikin zuciyata bi ma'ana bani wata hujja ko ni dalili ko ni bayani wanda zai gamsar da ni in samu wanga abin da nake ji ta bangaren kaddara cikin zuciya ya tafi shi imana yana wata shubuha da ta makale mishi a cikin zuciya da yake neman daɗin bayanin malami don a tafiyar mai da wannan shubuha faƙala sai ubay bin ka'ab ya ce da shi lau an faƙta mithala uhudin zahaba ka sani kai ibn dailami da za ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhud a matsayin zinariya ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar Allah ba zai karɓi wannan sadaka daga gare ka ba sai kai imani da kaddara wa ta'lama kuma kasancewa annama asabaka cewa duk abin da ya same ka lam yakul li yukhdi'ak bimana duk abin da Allah ya kaddara zai same ka to ba zai kuskure maka ba kuma ka san wa ma akhta'aka duk abin da Allah ya kaddara ba zai same ka ba lam yakul li yusibak to dama ba zai ba zai same ka ba walau mutta ala ghairi hada da za ka mutu a kan wani abu wanda ba wannan da na gaya maka ba lakunta min ahalin na da ka kasance cikin 'yan wuta ƙala sai ya ce kuma fataitu abdullahi ibn mas'ud sannan kuma na ƙara zuwa wurin abdullahi ɗan mas'ud wa huzaifa tabin al-yaman kuma na ji wurin huzaifa ibn al-yaman wa zai dabna thabit na je wurin zaid ibn thabit manya-manyan malamai ne masana fa kulluhum haddathani bi mithli dhalika an annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance dukkan su sun bani labari da kwatankwacin irin abinda shi ya bani labari abinda suka gaya mani irin wanda ya gaya mani ne kaga ashe shi mutunan kware da shubuha take kai kawo a cikin zuciyarsa menene shubuhar shi aka mishi qala Allahu qala rasuluhu an biya shi kawai ba ruwan shi da wani bincike ko wani nema a Allah ya ce ka biya shi annabi ya ce maganar ta inganta daga annabi eh ka biya shi wancan abin da yake ya bar shi wannan shine hadis sunna abinda Allah ya ce abinda Allah annabi ya ce bisa ga fahimtar sahabbansa zance ya kare baya bukata wani tauri da bata lokaci wannan shine kyakkyawan hadis sunna hadithun sahih wannan hadisi ingantacce ne rawahu al-hakim fi sahihihi imam hakim ya fitar da ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa fihi masail kaga wannan hadisi yana nuna mana halaccin ka tambayi malami sama da ɗaya a cikin mas'ala guda da neman daɗin fahimta da ƙarin nutsuwa babu laifi ina fata mun gane ba wai da neman sassauci ba da samun sauki dan a gaya maka fatawar da ta yi daidai da sarranka ba a haka in haka nan ne hallaka zaka daga ƙarshe wana kana tambayi wanga ya baka amsa ka tambayi wani daga cikin malami ya baka amsa ka ƙara tambayi wani duk babu laifi idan kana neman ƙara nutsuwa da kwanciyar hankali ne ina fata mun gane kamar yadda ya faru kamar yadda kuka shi ibnu dailami ya tambayi manyan malaman da suka kai guda hudu akan mas'alar qaddara kuma sai magana su ta dace dukan su suka ga magana ɗaya to haka ahlus sunna suke in ka tambaye na agadas ya baka amsa in ka tambaye na zandar irin ta zai gaya maka in dai mas'ala ce ta aqida ka tambaye wanda ke cana wanda ke Najeriya, wanda ke Libi, wanda ke ina ne, duka za ka ga sun haɗe sun yi ittifaƙi wurin baka amsa iri ɗaya. Wannan shi ne halittun. Ko ba gari guda suke ba, ko ba ƙabila guda bace, ko ba yare guda bace za ka ga manhajin guda ɗaya ne, ba sa saɓawa. Allah samu da ci. Fihi masai da ci wannan babin akwai matsaloli, al'ula matsala ta farko, bayanu fardin imani bil qadar. mun ji bayanin farlanci ko wajabcin yin imani da kaddara الثانية مسألة تبي بيان كيفية الإيمان به من جي بيان يد أكي إيماني دا قدر يا أكي إيماني دا قدر كسانشي ودا أبن دا ألا يقدر زي ساميك بزي كسكري مكا دا أبن لكو ألا يقدر بزي كسكري مكا با تسيا ساميك إنا فاتا من غاني يوا كنان كي إيماني كيردا kasancewa abin da ya kuskure maka bai same ka ba dama Allah bai kaddara zai same ka ba da ya kaddara da ya same ka ina fata mun gane abin da ku ya kuskure maka haka Allah ya kaddara zai kuskure maka ba zai same ka ina fata mun gane ka yarda da wannan الثالثة مسألة أكو إحباط عمل من لم يؤمن به ruguza aikin wanda bai yi imani da kaddara ba wanda bai imani da kaddara ba aikin sharo shi ina fata mun gane ya zagonyi ya lalace yana ba zai samu sakamako wurin Allah ba kasancewa shi kafiri ne yayi inkarin kaddara wanda kaddara ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida الرابعه مساله تهدو الاخبار بان احدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن حتى يؤمن به labari ya zo da cewa lalle babu wani ɗaya da zai samu ɗanɗanen imani a zuciyarsa sai lokacin da ya imani da ƙaddara alhamisa mas'ala ta biyar zikiru awwali man khalaqa Allah man shi ambatan ambato game da farkon wanda Allah ya halitta daga cikin halittu shine mi alƙalami kamar yadda ya zo a cikin hadisin a zahiri alƙalami amma muka ce zance wanda ya fi inganci shine al'arsh da ruwa sun gabaci alƙalami ina fata mun gane sau da hadisan amur bin al'as yana bayyana hakan ƙarara inda ka samu sabanin malamai tsakanin al'arshi da ruwa waye gabaci wani wasu suka ce al'arshi wasu suka ce ruwa ina fata mun gane amma tsakanin alƙalami da al'arshi da ruwa kam al'arshi da ruwa sun gabaci alƙalami kamar da ibn qayyim ya nuna haka a cikin nuniyarsa haka ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya karkata akan wannan matsala ina magana sufa da suke ta farko wanda aka halitta haskenka ya kai annabi muhammad aga hadisi ne na kirkiri ƙarya ce zunzurutun ƙarya ina fata mun gane yawa al-khamisa mas'ala السادسة مسألة تشدة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة كما للي ya gudana game da dukkan abin da za a kaddarawa a cikin wannan lokacin da Allah ya ce alƙalami rubuta dukkan abin da zai faru ya gudana zuwa tashin alƙiyama as-sabi'a mas'ala ta bakwai bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min mimman lam yu'min bihi barranta annabi tsira da amince Allah sabbata gare shi game da wanda bai yi imani da kaddara ba shi ba manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi الثامنة مسألة تتقص عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال, بسؤال العلماء الآدم مقباتا cikin janye duk wata shubha da rudani da tambayin malamai ina fata mun gani malamai suna ake tambaya don su jaye mutum shubha da wani shakku da ya same shi game da abin da shafi manhajin shi da addininsa at-tasi'a mas'ala ta tara anna al-ulama'a ajabuhu bima yuzilu shubha bima yuzilu shubhatahu kuma lalle malamai sun bashi amsa game da abin da yake zai iya inji mishi shubharsa wadhalika annahum nasabu kalama ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakan ya faru lokacin da suka danganta magana zuwa ga annabi tsira da mace Allah subhanahu gare shi faqat shi kadai amsar da suka bashi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza daga nan suka yi mishi abin da yake shi na shubha sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di malaci wa qad thabata bil kitabi was sunnati wa ijma'i wa ijma'i al-umma haqiqa tabbata ya tabbata ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta ma'aiki da ijma'i na al'umma gaba daya annal imana bil qadar ahadu arkanil iman cewa lalle imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunnan imani wa annahu ma sha Allahu kana kuma yadda lamarin yake abinda Allah ya so kana zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abinda ku Allah bai so kasancewa shi ba zai kasantu ba wa man lam yu'min bi hada duk wanda bai yi imani da wannan ba fa innahu ma amana billahi haqiqatan to lalle shi kan bai imani da Allah ba sa ga haqiqa malati fa alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar shi yasa wajibi ne a gare mu musan gaba ɗayan martabobi na ƙaddara na farko fanu'minu bi anna Allah bi kulli shay'in alim mi imani mi yarda cewa lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken ilimi ne game da dukkan komai da komai wa annahu kataba fil lawhil mahfuz jami'a ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamah martaba ta biyu kuma lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta a cikin lauhul mahfuz gaba ɗayan abin da zai zo ya wakana ya kasance ya zuwa tashin alkaya wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbiri martaba ta uku shine dukkanin al'amurra gaba ɗayan su suna faruwa ne da halittarsa da ƙudurarsa da kuma tadbirarsa da sarrafawa sake wa min tamamin imani bil qadar yana daga cikin cikar imani da ƙaddara al'ilmu bi anna Allah lam yujbir al ibada ala ala khilafi ma yuridun shine mutun yin imani da cewa lalle Allah bai tirsasa bayin shi ba akan yin sabanin abin da suke so su yi bal ja'alahum mukhtarin Allah ya sanya bayu su kasance suna da zaɓi, da ta'afihim na su yi ɗa'a ko biyayya wa ma'asihim ko su saba ma Allah. Allah ya ba su zaɓi, ina fatan mun gane, kenan martaba ta uku mashi'a ba wani abun da zai zo ya faru sai karkashin sanin Allah da san shi da yardarsa. Idan kai imani da wannan martabobin guda hudu, kai imani da ƙaddara. Ina fatan mun gane. Allah bai tirsasa bayu ba ya hana musu zaɓi ya ba su zaɓi ko su yi ɗa'a ko su saba masa amma yau za ka gadda shi ɗan ke wasa da hankalin al'umma yake wasa da hankalin wasu da kwakwalensu sai su rika ganin cewa abin da suke kai na saban Allah abin da suke kai na abin da yake ba daidai ba Allah ne ya kaddara musu sai ce satan nan da muke fa Allah ya kaddara mana da bai kaddara ba da ba mu yi ba haka zane da muke yi Allah ne kaddara mana da bai kaddara hakan ba kaga da bumi ba haka shirka da kaga muna yi Allah ya kaddara haka ya so faruwan haka da hakan bai so ba da haka Allah bai so hakan ba da zai faru duk shedan nake wasa da hankalinsu wanda ƙarya ce suke dan mi ba za su zaɓi a koda yaushe ba ƙaddara wurin yin aikin alkhairi ya zo ya raba kuɗin shi gaba ɗaya ga al'umma ya sadakar su ya ce haka Allah ya ƙaddara dan mi ba zai yi haka ba ya tashi ta ƙiyamun leli yana sallah ya yi ta azumi sai ci haka Allah ya ƙaddara ba zai taɓa kafa hujja da wannan ba sai dai wurin lalaci kawai wanda ke nuna ƙarya ce Allah ya baka zaki ko kai ko ka kai san ka ne ka sa garaushi cikin harshen kai kone ka ko ka sa wani abu mai daɗi wanda za ka ji daɗin shi ka mura da shi ina fatan mun gane amma ka rika kafa hujja da lalata cewa haka Allah ya tsara maka don haka ba ka da wani zaɓi haka ka samu kanka ƙarya ce dami ba za ka kafa hujja ba da hakan wurin yin aikin alkhairi ka ce Allah ya ƙaddara shi yasa sai mutum ya kiyaye kai imani da ƙaddara gaba ɗayanta alkhairinta ko sharrinta ina fatan mun gane yawa kuma sharri na ƙaddara ya danganta ne gare ku ko akwai wani abin da kai gare ka sharri ne amma a wurin Allah sabanin haka ne saboda duk abin da Allah zai yi sawa'in ka ji daɗin shi ko ka ji daɗin shi karkashin hikima ne ko ko abin da zai kasance a matsayin sharri kai a wurinka a wurin Allah akwai hikima cikin yin haka ina fatan mun gane yawwa Allah ya sa mu dace ina ganin ya kamata mu dakata karshen wannan babin garin cewa lokaci yayi abinda muka faɗa ne daidai Allah ya sa mu tare ya lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah